أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله الفاتح لخاتم ناصر الحق والحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر جدار العظيم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق عمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت للأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين والتابعين بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قطب المكتوم وحاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسن السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي قطب الأقرابي فريد الدهري على الإدلاكي حاتم الأتماني أبو إسحاق على إبراهيم ناس ورضي الله تعالى عن شيخي ومربي وقائدي وفهري وملاذي وادي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد أسأل الله بأن يجعلنا من أهل السداد أئمة الشيء يدري لنا بهذا المحضر والتأتي في بنزرة تأتي لنا بالذفر اللهم ألديك أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نستودعك جميعا ما سمعناه ونظرناه في هذا الكتاب حتى تردوا إلينا في وقت احتياجي إليه آه يوم muna zama na ishirin da biyu a cikin jawahirul ma'ani muna magana akan sira na shugabanmu Sheikh Ahmad Tijani radiyallahu ta'ala anhu yaya irin rayuwarsa ya kasance wanda a ko lokaci yana bibiya cikin lamari na sayyidul wujudi wa alama shuhudi من بيع الأسرار سيدنا مولانا رسول الله صلى الله عليه وسلم ko menene yana bi da dukka har suna ambaton shi kamar yadda aka ambaci sayyidina kamar yadda aka ambaci sayyidina Abdullahi bin Umara da Jabal Sunnati wajen kokarin bin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa zika radiyallahu anhu min quwwatin Allah ya azurta Shau Ahmad Tijjani da ƙarfi ittiba'ihi wa af'alihi sallallahu alaihi wasallam cikin bin manzon Allah da koyi da ɗabi'an manzon Allah Allah ka samu daga ciki ma yukaci gazarat nurihi wanda ya isar da mamako ko kaurin haskensa wa azmi halihi da girman halayensa. Fama a kasar Ibn kai ba mu ga wanda ya fi shi yawan kiyaye yawan kiyaye addini ba. Wa ma a shadda hubuhu iyahu ban ga wanda mu ga wanda ya kai shi son manzon Allah ba. Wa itiqanihi lahu ba mu ga wanda ya kai shi kiyaye bin annabi da bin aikin annabi da kiyaye addini da so abin da annabi ya zo da shi da kyautata abin da manzo Allah ya zo da shi ba taba ali sayyidul mursalina saboda wajen bin sayyidina wa maulana rasulullahi la yagfal baya rafkanwa akan bebe ma'ana abin da ya bi sayyidina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam baya rafkanwa gabanin haka wala ya tawani baya jinkiri wa yuhafizu ala iqamati ad-din fi awqatiha yana kiyaye tsayar da sallah cikin lokatanta wa da ihada ba da ita fil jama'a a cikin jama'a abadan haka haka ya rayu yatqanaha yana yana kyautata ruku'an ruku'inta wasjudan da sujudinta ala akmal wajhin mafi cikan fuska wa a tamma wasfan mafi cikan sifa fi sakinatin yanayinta da natsuwa wa tumaninatin da natsuwa dai wa adadin da yin ladabi ko ma'allahi tare da Allah azza wa jalla wanda ake kira salatul khashina shine sallan masu tsoron Allah al'arifi na masana Allah amsali irinsa ake haɗa su da shi ba irin kowa da kowa ba wato bi ma'ana qaddim imaman kunta anta imamu wa salli salatal fajari ko fi awwalil asri salatul arifi ne kenan wato sallan da yake yana yi ne yana duba asalin sallan da ya zo daga annabi muhammadu shine kaddin imaman kunta anta imamun wasalli salatal fajar fi awwalil asari ka yi sallan alfijir a farkon la'asar ma'anansa lokacin buruzi ta jalli zati yaya sallan take lokacin da manzo Allah ya fito daga cikin mihrabul mihrab in awwalu abidin ata awwalu tauhidi awwalu abidin farkon mai ta Allah kuma farkon mai ibada to a ibadan da yayi wannan irin ibadan wannan ake son a samu ga mutum shine malamai suke cewa alaikum bisalatu wa salatul wusta wa qumu lillahi qanitina wace ce salatul wusta din yaya take malamai suka ce sallah ce guda ɗaya in kai ta kawai shikenan in dai aka dace da ita shikenan an gama sallah duk sauran sallolin ɗaya ne kawai da ake so a karba to irin wa'innan kowane lokaci sai mutum ya sallah a miƙacin da take ma'ana kana tsaye kana sane da yadda ibada take ta farkon lokaci na farkon buruzi na sayyidul wujudi sallallahu alaihi wasallama ka gane tsayuwanka kana sama ta ɗaya ne ma'anansa kenan eh faqaddim imaman kunta anta imamahu wa salli salatul فجر من أول الأسر وهذه صلاة العارفين لربهم wannan shine salatul arifina wajen ubangijinsu la tas'al an kasara da khushu'i wal hudu'i karka tambayi yaya irin khushu'i da hudu'i kaskantar da kai da tsoron Allah da yake cikin sallarsa wa husnul samti da siffa mai kyau واسمة لا يستطيع من يعرف حاله أن يلاصقه ba za ka iya ba wanda zai iya a siffa ya kwatanta irin halin da yake yi ba cikin siffarsa muhafatar tashwishi alaihi saboda tsoron yadda zai samu tashwishi cikin lamarinsa wa kasiran ma ya hudu ala iqa'i salawati da yawa yana shiga cikin fara sallati a wukatiha a cikin lokatanta wa fil jama'ati a cikin jama'a wa la qiyamil layli wajen tsayuwan dare kuwa la shiya ma akhirahu karka tambayi nisfahu aw qus minhu qalila zuwa sallan asuba din nan yahusu alai yana kwadayantar da almajiransa wajen tsayuwa wayar gabufi yana kwaɗayantarwa a tammu targiban mafi cikan saboda kanu kalilan min al-layl ma wa bil asharihum yastaghfiruna dinna to yana kwaɗayantarwa mafi sosai wayan shudu lahu yana nishaɗi wajen aikata wannan waya qulu fihi yana faɗa tatanazzalu rahamat wal awatifun natahati rahamomin Ubangiji na sauka da aɗifi na annaha ilahiya, wa inna manista ya ƙazahullahu fi duk wanda Allah ya tada shi a wannan lokacin faƙadista da ahu ila rahmati, to Allah ya kira shi ne zuwa ga rahamansa kawai, saboda lokaci ne kafin alfijir ya keto, lokaci ne mai albarka kwarai da gaske, eh ana saukar da rahamomi a gurin a lokacin. ويداوم رضي الله عنه على غسل الجمعة شو تجاني يا دوما أكن سل وانكن وانكن جمعة ويؤكده yana karfafa shi da akidi sunniyati saboda karfafa irin yadda yake rike sunan annabi Muhammadu wa yaf'alu ala wajhi al-masnuni yana aikata shi a fuska na sunna min kauni muttasilan bir rawayi amma yana kasancewa yana gyara rawa safiya wayal bisu tuqassiya bahu yana sanya tsarkakan tufansa in kana in yana da shi wa illa in bai da shi zahaba lil masjid jami bima alayhi yana tafiya masallacin juma'a da irin tufan da yake da shi ne wala narahu yatadayabu bil miski amma ba ma ganin shi yana shafa turaren almiski wani auhi da makamancinsa yaumiha a ranar juma'a wa in kana tsayibu laha mustahaban ko da ke shafa turaren an so ne wala bi sa'ir al-ayyami ko sauran kwanaki wa huwa yuhibbu kathiran amma yana son shi da yawa waya jalibu ilayhi kuma yana amfani da shi wal'allahu zai iya yiwa li ajali ma kasura min imalihi saboda yawan aikin da yake da shi a sauran kwanaki ne li'alin rafahiyati wato wala Allah da ajali ma kasar min ismali li'alin rafahiyati ko saboda mutane wanda suke yi don neman nuna kai rafahiya to don haka ne kuma shi kuma sai ya nisanta ba ya sawa ranar juma'a almiskin a lokacin wa kasira min sufaya da yawa daga cikin wawaye bi kasdi tarafuhin suna yi ne dan a ce sun isa wato in ba mutum ya isa ba ya shafa almiski to wannan shi kuma sai ya nisanci wannan saboda haka wayan shi haunan yana tafiya a natse fi sa'ihi lis salati kulliha duk lokacin da zai je sallah wa yuhibbu fa'il zalika amalan bi muqtala hadis duk wanda yake tafiya ba a guje ban zai je masallaci yana son wannan saboda hadisin manzo Allah idza ataytumus salata fa atuwa bis sakinati wal waqari idan za ku je sallah ku je da natsuwa da natsuwa dai wa min sha'anihi yana daga sha'anin shauci na radiyallahu anhu a tahqiqi wa tadqiqi tabbatar da abubuwa da bin abubuwa fi kulli shay'in cikin dukkan wani abu mimma jalla wa daqqa cikin abin da ya daukaka ko ya karanta le kifa ala tahqiq dan ya tsaya akan abin da yake haka ne wa ya haraji bi zalika an ribqat taqalili yana fita ne daga wato kar ya zamo daga cikin masu taqalidi wa tasdiqi da gaskatawa ya zama mai gaskatawa fi kulli amrin amra cikin duk wani abin da yake mai al'amari babban sa fardan fardan ɗaiɗaiku hatta laqad hitawa ala jami'il ulumin rasmiya har ya tattare dukkan ulumu na rasmiya ta hakikan wata dakikan tabbatarwa da bi wata dabburan da mai da shi ba wa fi halal mushkilati da kuma warware mushkiloli almu'bilati masu nauyi hatta sara imaman har ya zamo shugaba fi irin ulumi cikin dukkan ilimai ko sauran ilimai yarju ilai ana komowa zuwa gare shi waya kasidu ana nufinsa fi tabyini hali ladaihi wajen bayyana shi gare shi aliman bi ta'liliha ya san ilalun ilmai da hukumiha da hukuncinta wa usuliha da usulinta wa far'iha da furu'anta wa istinbatiha da istinbadinta wa mafhumiha da mafhuminta wa mandukiha da mandukinta wa nasikha wa mamsuhiha da nasihinta da mansuhinta duk yana sane dukkan wani ulu in ka kawo zai ce wannan nasihu ce ai akwai masuhinta wasta bahara ya zama kogi radiyallahu anhu shauti zani fi jamil ulumi cikin dukkan wani ilimi na qaliyatun wa rasmiyatun wanda aka ciro ne ko wanda aka rubuta hatta sara layu baha har ya zama ba a kwatanci da irinsa cikin irin ilimin in ka zo sai ka zama almajiri wala yuqasu baharahu ba a yin muƙasa da koginsa wala ya tanaha kama sara kazalika fi ilmin haqiqati kaman yanda ya zamo haka cikin ilimin haqiqa alama hunalika akan abin da kenan fastajma bi zalika shurut al mashayhati daga nan sai tara sharadi na shehanta waqtida'an ya zamo abun koyi ala wajhiha akan bangaren wannan ulumun wata ala haƙiƙaciha ya zo da haƙiƙan ulumun wa kunhiha da haƙiƙe da haƙiƙanta da kunhil asli kenan wazkur la azza wa jalla yana yawan ambatan Allah azza wa jalla fi kulli ahyani cikin dukkan lokatayyarsa la tufariqu sufatahu wato ba a neman carbin hannunsa a rasa shi da shi yayi bi iksar min zikrillahi yana son a yawaita zikirin Allah wa yahuddu alaihi kuma yana kwadayantarwa akan zikirin Allah wa yaqulu yana cewa kullu shay'in hadduhu haddahu Allah lana kowane abu Allah ya mana iyaka illa zikiruhu sai ambatansa ne subhanahu ya tsarkaka fa innahu qala jalla wa azza ubangiji ya faɗa ya ayyuhal ladina amanu ya ku mu'minai uzkurullaha zikran kasira ku ambaci Allah ambato mai yawa wa qala ta'ala Allah ya sake cewa allazina yazkuruna Allah qiyaman masu ambatan Allah cikin a tsaye wa qu'udan da suna zaune al'aya zuwa ƙarshen aya wannan an nuna maka kowane lokaci kenan zaka ambaci Allah ba iyakance maka lokatayya ba kamar sauran ibadu wai wa zaba radiyallahu anhu ala auradihi sau tijani kullun yana da aurare masu yawa yana yana tsayawa a kansu ba da salatu subhi bayan sallah asuba ila waqti duha ala har rana ta yi lokacin duha ya bayyana mafi ɗaukaka fi alwati bai fito ba wa ba da salatul maghribi bayan sallar maghribi ila salatul isha zuwa sallar isha fi alwatihi yana wajen da yake kadaita ya karanta halwa ba dole sai ɗakin halwa ba ko anan kamar yadda na zauna anan za a iya cewa mahalwaci eh misali wa kadhalika lahu maratibun murattabun ba da salatul asari yana da waɗansu aurare da yake karantawa bayan asar ilal gurubi har rana ta faɗi aikin kenan da da safi da asuba in ya zauna sai rana ta tashi eh mu ce goma zuwa sha ɗaya irin yanzu ɗin nan misali yana karanta aurari sannan bayan la'asar yana da lokaci har bayan magariba bayan magariba yana da lokaci karanta aurade ne wa'innan neman kusanci da ubangiji ne babu na dole ya zamo dole ne saboda alkawarin da ya ɗauka babu na dole amma ya zamo na dole ne saboda alkawarin da ya ɗauka tsakaninsu da ubangiji wa ƙala radiyallahu anhu shauja ne ce la nazkuru zikiran ba ma ambaton wani zikiri illa ma rattabahu li rasulullahi in ka ga na karanta wani abu to manzo Allah ne ce eh illa ma rattabahu li rasulullahi sai abin da manzo Allah ya rubuta mu wa kaseeran yulazimu salata ala rasulihi sallallahu alaihi wasallam da yawa zaka samu shaujani yana yawan salati wa manzo Allah fi jami'i hawali cikin dukkan lokatayyarsa wa yahabbu ashabu alaiha yana kwaɗayantar da sabansa kan salati wa manzo Allah la siya ma salatul fati lima ubulika balle ma salatul fati lima ubulika lima fiha min al fadl al azim saboda tana da fadala mai yawa mai girma wasu ya ci bayanin insha Allah ta'ala fi mahallihi a gurinta in yazo za mu yi bayanin abin da yake cikin sati fatin Allah su wai za talabahu ahadun fi shay'in min ghairi wuridil ma'lumi idan wani ya tambaye shi cikin wani abu daga min gairi wurin ma'lumi ba wurin da aka sani ba ya kullahu yana ce masa aksirin salati ala rasulillahi ka yawaita salati wa manzala bi salati al-fati lima ugulika ka yawaita karanta salati al-fati ta ishe ka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-fati lima ugulik wal khatim lima sabaqa nasir al-haq al-haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi qadarin dar lazim adada man khalaqa ومن من ذكره الذاكرين ومن نسي عن ذكره غافلون إلى حق قدرهم قدار اللازم فإن فيها حير الدنيا والحير الآخرة domin sa'atul fasi tana da alkhairin duniya da lahira wa biha yunalu jami' al matalibi salatul fasi duk abin da kake nema a wajen Allah Allah zai baka da ita wa yablugul taliba fiha anwa al ma'arib mai neman mai neman wani abu duk abu da kake nema nau'i nau'i da sati fati za ka samu haza halu wannan shine halin shautu jani radiyallahu anhu al'ana a yanzu da yadda yake gaya mana kenan saboda wannan ana gaya maka lokacin shautu jani wa huwa ala kaidil hayati ne suke faɗan a yanzu dai yadda yake gaya mana kenan waya hafizu jawari hahu shau jani yana kiyaye gabansa mai mana hallahu anu duk abin da Allah ya hane shi fa arju an lagawi ya kau da kai gabarin wargi wa ma la yanbagi yana duk abin da bai kamata ba baya yi wa yasunu anhu lisanahu yana kiyaye harshensa wala yasma'ul batila ba a jin barna daga bakin Shehu Tijjani. Wala ya ƙadiru ahadan an ya bi mahdarihi ba wani mutum da ya isa ya ambace shi a gurin da yake wa inna daga ahadin bi manhiyan radda wuli sahabi idan mutum ya faɗi wani abin da ba daidai ba a wajen da yake radda sai ce da ka ce kaza sai ya mai da kai kan daidai la mahalatin kaina makana ba bakawa ko yaya abin ya kasance la ya tasahal fi dalika baya rangwamin cikin haka ka zo da barna ya barka ya kau da kai baya yi haka baya yi ya haziru anil gibaci yana kiyaye yin giba ga ya tazuri matukan kiyayewa wayan firu an ha kullu tanfirin yana korewa matukan korewa wayan suru ma warar fi dalika yana ambaton abin da ya zo cikin haka min ayatin daga cikin ayoyin ƙur'ani falyahzurul ladina falyahzurul ladina falyahzur alladina min yukhalifuna an amrihi an tusibuhum fitnatu aw yusibuhum azabun alimun daka je na yau fadan haka awul hadis ko fada hadisi waya tsana fi dalika yana yin tsanabi ya tare maganar cikin haka mubalagatin fin fin nakiri yana isa mubalaga wa ya harrar sirka ya zaɓi wa ya taharrar sirka yana zaɓen gaskiya radiyallahu anhu fi hadisi cikin maganarsa wa ya hudu alaihi ya shiga cikin ta wala tahari tahari wa yusri min sirki fil hadisi ya zaɓo ya bi cikin gaskata hadisin da ya zo da shi wai su man yukadibu alaihi idan mutum ya masa ƙarya baya jin daɗi wai ajibu sirka fi fi'lihi babu abin da yake son ya aikata sai gaskiya cikin dukkan lamarin sa allazi yuzharu kullu ma min sha'ani cikin duk wani abin da ke cikin sha'anin sa an ya falu ya aikata shi walau kana qabihan ko da abu muna ne to shi yana son ya ga gaskiya a cikin abun wai sasinu ya mai da shi kyakkyawa ga yadda inda hanyar da za a ga ce to ga yadda abin zai kasance to hakan zai dawo da shi kan waya haza inda hu suluqul lisan ana ana samun gaskiyan harshe gayatul huzwati wato harshe zama mai gaskiya to ana samun cikakken rabo wala hibul iksar min al halfi bihi ba san yawan rantsuwa muhafatul wuqu'i fil hanasi saboda kar mutum ya fada cikin hansi wato kafara ta kama ka wani kula yana cewa yan bagil insan ya kamata ga mutum an yi awi da nafsahu inda irayatul half mutum ya duba ya gani ya yi dogon tunani kada lokacin da yake son ya yi rantsuwa ya dinga cewa insha Allahu wallahi tallahi zan je kaza insha Allah karka ce wallahi tallahi gobe zan yi tafiya a ka sa insha Allah karka ce wallahi tallahi na san kaza ba ba duk yana kiyaye irin wannan muhafatan anya anya kila lemin fala ibra saboda tsoron kar mutum ya kullar rantsuwan kuma bai kubutar da kansa ba au ya hanis fala ya kafur ko kuma hinsi ya kama shi kuma bai kafaran ba ya kasa yi shine hinsi ya warware rantsuwan kenan to kuma fala ya kafar kuma bai kafara ba bayan in ka yi rantsuwa za ka yi abu in ba ka yi ba to azumin kwana uku ne ko ka ciyar da musakai goma duk rantsuwa in dai ka yi ta da billahi la ilaha illa huwa kaza ko ba zan yadda ba ko sai na yi kaza sai kuma aka baka hakuri ka shanye to ka shanye azumin ka na kwana uku yawwa sai ka yi azumin kwana uku ka ce da mutane goma to irin wannan ina ganin da yawa ma mutane ba san wannan ba saboda ba ruwansu da karanta addini wa ya gabdu tsarfuhu radiyallahu anhu shaujani na rintse idanuwansa fala tarahu zayiwan fi dariq illa najiran mawdi'in mawdi'i mamarihi ba za ka rishi yana tafiya ba sai dai yana kallon gurin da yake sa kafa ne amma ba waiwaye ko daga ido ya kalli ko ina ba wala yaltafitu zalika da abuhu baya waiwaye wannan shine lamarin sa wa adatu kuma al'adun sa fa idza jalasa ma nasi idan ya zauna tare da mutane kana al-galiba alayhi at-tagaful an ahwalihim daga baya lura da halayensu yu'addibu bidhalika kullu man hadara ladayhi yana koyantarwa mutane ladabi duk wanda ya halarta wajensa wala hibul iksara min mulaqatin nas baya son a zuwa dinga yawan wannan ya zo a ce irin zama a zuwa zauna a ji wani abu wannan a baya son haka mulaqat wala hudu ma'ahum ko kuma ya kutsa cikin maganansu ma hum fihi abin da suke ciki wai da laqihi ahad min ashabi idan daga cikin sahabbansa suka haɗu da shi lam yazidu ala salamu alaikum ba abin da yake karuwa banda assalamu alaikum ba wai barin baka labarin abin da ya faru kaza kaza kaza irin gulman nan ba a babu wala yaqdiru ahadun minhum an yataqabbala yadahu ba kowa ne kuma yan suka game da shi ya ci da yi kisin hannunsu ba himlan law ala adam takallufi saboda ya dauke dan kar kowa ya ga kaman dole ne ya ki wannan ya kare wa mailan bihim ila adamil batini ya komar da su su samu ladabi a baɗini ba zahiri ba kar su girmama shi a zahiri a baɗinin su ya zama ya yi aiki ba zahirin ba wa huwa adabul haƙiƙi wannan shine ladabi na haƙiƙa khilafa ma ta da nas min ta'kid takabbul lil sabanin abin da ya zo wato abin da mutane suka tattala min ta'kid na da karfafa taqdil al-yadi wato yin kiss din hannu kullum man ya'zimunahu kaman duk wanda zai girmama shi hada sha'anu radiyallahu anhu wannan shine sha'anin shawtani radiyallahu anhu ma man ya'rifu duk wanda ya san shi ya san shi da wannan eh man ya'rifu wa haladahu kuma wanda ya muhalada da shi illa man galaba alaihi aw kana za gafalatin sai dai wanda bai lura ba ko kuma ya zamo irin kawai dan ba ruwan la ya'rifu tasni'an bai san me ma yake faruwa ba walasti imalan bai san yadda ake aikata ba wa amma ajnabiyun amma ajnabiyai su fainan yusamihum su ajnabiyai su kuma yusamihum yana musu musamaha wai azirhum yana musu uzuri muhafatan an yaksuru qulubuhum saboda tsoron kar zuciyarsu ta ɗauki wani abin da ba shi ba ne in suka zo sai ba su dama amma almajiran su baya yin haka saboda wayancan za su iya shiga cikin garari ka san wani zai zo ne dan ya gwada kaman to in kuma aka je ga irin wannan to mafi yawa mutane sun fi fadawa cikin bala'i saboda su samu damuwa fala ya moro fi dariqin baya wucewa hanya illa a kabban nasu alaihi sai mutane sun sun kuwa sallimuna alaihi bi taqbila tarafihim kowa yana son kamar yanzu ya sumbanci kafansa eh sumbanci geffansa wa rubama yazhamuna alaihi za ga ana turmutsitsi ma ga shi tijani zai wuce wa zalika wannan lima yufaji'ahum min jalalati saboda abin da yake fada musu yana daga jalalansa wa mahabatuhu wa mahabatuhu da kuma kwarjinsa wai sari ila qulubin kuma daga sun ganshi zuciya tana narkewa mimma alqallahu alayhi min muhabbati sai Allah ya jefa musu soyayyarsa yanzu yanzu kama warada fil hadisi kama yanda yazo cikin hadisi manzo Allah inna Allah ta'ala idza habba abdan Allah madaukaki idan yana son bawa nada jibrilu sai kira jibrilu fa ya kula ce inni uhibbu fulanan ina son wani fa ahibbu kaso shi bai hibbuhu jibrilu sai jibrilu ya so mutumin suma yanadi fi samai jibrilu sai ya kira halittun samai bai kula ce in Allah ahabba fulanan Allah yana son wani fa ahibbu kaso shi bai hibbuhu ahala samai sai halittun samai su suma yudau lahu alqabula bil ardi sannan sai a sa kasa kuma su yadda da mutum wannan yadda abubuwan yake gudana kenan to da yawa za ka ga irin wannan har mutum mai gaskiya da komi da komi to Allah sai ya kira Jibril ya gaya masa Jibril kuma ya kira mala'ikun sammai da ƙasa ya sanar da su to za ka ga an sa mutum kabuli komai ka faɗa ya ce a bakin wa aka ji sai ya ce a bakin wani ya ce innahu sadduqun innahu mahbubun innahu kaza duk lokacin da ka ji ana magana to za ka ji ana nasabta alhairi gare shi in makareci ne ma haka ne in Allah ba ya son mutum ya zama makareci eh cewa ne kazzabun makareci ne Allah ya kiyaye mu wa kana radiyallahu anhu shautu jani qabla hadhihi al-azmina kafin wannan lokaci yankiru kasiratu takabul yadayhi yana kin baya son a yi kitsin hannunsa waya jiru yana tsoro yana fada kullum man fa'alahu min qaribin duk wanda yazo ya kama su shi markiz ya ce kai ba na son haka au bai idin kama ta kaddama fi ba bidayati farkon lamarinsa wa amma ana to lokaci ya kawo amma yanzu falan ya fala zalika babu abin da ya saura akan haka bal na qalahu Allah ila halatil khilafati diniyatin domin ubangiji ya sanya shi a khilafa na addini fasara hadu fi zalika sai halin sai kasance alama wa safna kamar yadda muka siffanta maka radiyallahu anhu wa ardahu wa mata'ana bi ridahu amin to kaga yanda abubuwan yake gudana kenan bidaya ya hana amma nihaya ya yi shiru eh haka ne kaga ai da in da ji ga manzo Allah ma faqaddimu baina yadana jawakum sadaqa faqaddim akwai abubuwa da yawa wanda za ga an fare shi kuma an bari an fare shi an bari in an yi istiwa'i saboda wannan lokacin mutum shi ya san gurin da yake ya san duk wanda ya zo kuma zai amfana amma a farko yana cikin tafiya ne a halin tafiya kuma baka gama warware kowane irin abu ba to yanzu ka kai level din da ka gane me Allah yake nufi da kaza a kanka saboda haka to zaka bar mutane su amfana saboda wani in ya zo ya musafaha da kai shikenan ya kai da kuma in ya zo tun da iradatun lahi ne bi zalika wani musafa an kuka yi shi an gama wani ka kalle shi an gama wani ka ci abinci da shi an gama wani ka juya takalminsa an gama wani ka zauna a mahadari ɗaya an gama wani ka bi shi sallah an gama wani ka ɗauki rigan shi ka sa an gama wani gashi nan dai wani ka masa hidima an gama kana yi an gama an yanta su kenan ka shiga cikin zubi to idan mutum ya gane haka kaga Abdullahi bin Abbas in Abdullahi bin Umara yana yawan shiga kasuwa da yamma da shi da bawansa dan ne aka ce saboda manzalla ya ce khairukum man bada abis salami wanda ya wanda ya fara da sallama ya fi ku alkhairi sannan kuma idan kuka haɗu da mutane guda biyu to wanda ya fi ɗaya murmushi rahama ɗari ne ke sauka wanda ya fi sakin fuska yana da casa'in wanda ya ban makar yana da goma to sannan in kuka yi musafa zunuban hannunku in kuka yi musafa an share zunuban da ke hannunku ba shi da sana'a amma bayan da sana'a ta shi shi kasuwa saboda wannan saboda yanta al'umma ba shi da sana'a ba ba dan kasuwa ba ne amma wannan da abu bayan sallar azar zai ce bawan sai yanzu su shiga kasuwa to irin wayannan saboda tausayin al'umma to irin wayannan duk da baki ɗaya suna nan a cikin addini to wani yana gane manufan da Allah yake nufi da shi ya tafi akan haka fasara halu bi zalika alama wa satma wa rabbilanu wa ardahu mata ana bi ridahu amin yanzu an dawo kenan wa masratu rahimi sada zumunci sada zumunci fa innahu yasilu rahimahu dini wa dini yana sada zumuncinsa da ɗan uwa ɓangaren addini ko ɗini wato sada zumunci hawa biyu akwai na jini na ne shine ɗini akwai kuma saduwa ta Allah shine dini aiko a ne akwai ikhwatun akwai ahawatun akwai da kisra da fataha ɗan uwa na jiki da ‘yan uwa na addini. Ɗan uwa na addini ya fi ɗan uwan jiki, sai dai in dan uwan jikin ya ya juye shi ma ya zama na addini to shine amma dan uwa na addini ya fi dan uwa na jiki domin dan uwa na jiki yana iya kashe ka ko dan ya ci gadon ka domin an gani akan annabi Yusuf haka ne ko dan uwa na addini shi kuma so yake ka wanzu saboda ya amfana da kai wanne fi kenan na addini ya fi to haka ne saboda haka dan uwa na jiki dan uwa ne yana da haƙƙi amma a sufanci ana girmama dan uwa na addini fiye da dan uwa na jiki eh famaddini dan uwa na an yi ku tare fa yana huyuwa su da kullum lahu kirabatun yana zartuwa da duk wanda yake da yan kusanci da shi min nasbihi nasba wa zawi rahimahu da dan uwan zumunci yuqda hawaijihim yana biya musu bukatun su wai tafaqqada ahwalahum kuma yana bibiyan halayen su wa yukarrimu masawahu yana girmama mazaunin su wa ta'ahadahum yana musu bibiya wa yashamuhum yana musu sauki mimma razaqallahu ta'ala ya ba su abinda Allah ya ba shi wa ya'malu kallahum yana daukan nauyin su waya kasu ma'adumihim yana ba wanda ba su da shi wai ilum yana taimakon su ala nawaibul khairi da mamakon abubuwa na alkhairi wa ala ma'unatim ko kyautata wa nawazilihim ko kuma abin da ya sauka fama min mas'alatin babu wata mas'ala tuhumuhum illa an zalu habihi wanda aka binciken su ya saukar musu fa yajiduna rahata wal makharaj bil barakati zai nema musu mahuta da kuma mafita na albarka la ya gafalu anhum baya rabkana ga barin su fi amrin dini cikin al'amarin addini au dunawiyan ko duniya wa yinu ala kabiruhum yana soyayya wa manyan su wayar hamu sigirahum kuma yana jin kananan su wa yu'addibum yana yin yana wa yana musu ladabi kama yu'addibu sufyanun kama yadda yake yin ladabi wa yaran su la yara ahadun fa'ala minhum qabihan illa wa ba'u baya barin mutum ya aikata mummunan abu sai ya wofantar da shi yubaligu fi nasiyatin yana isa matuƙa cikin yi masu nasiya waya ƙomu yana tsayawa biyu ƙotihim da haƙƙinsu a hasan ƙiyami mafi kyan tsayawa hazimin fi dalika kullahu yana mai himma cikin wannan kiwamin wajen tsayawa ya hudu ala ƙiyamin kuma yana kwadantarwa akan tsayawan biyu ƙoƙil a ƙaribi da yin haƙƙin makusanta wai wasi yana wasiya bil ibtida'i bihim ya afara da su an irayatul muwasati ga iko na koyawa amalan bima wara da til hadisi saboda aiki da abin da ya zo cikin hadisin manzo Allah wa ma akasar ma ya izu da mafi yawan abin da yake musu wa'azi fi sha'an walidain cikin sha'anin mahaifa wa yu'akkidu yana karfafa su ala huquqiha akan huquqihima akan haƙoƙin mahaifan wa yahziru yana tsoratarwa min huquqihima kar mutum ya saba wa mahaifa waya kula yana cewa mallan ya bir mallan ya bir mallan ya birru bihi ma duk wanda bai biyayya wa mahaifa ba la ya tashar da wasu duka zai tsarika ba zai masa sauki ya shiga wannan tsarikan ba faman sadara minhu al-huquqa duk wanda ya zo wajen sabawa lahu ma gare su ba da an dakala bayan ya shiga wannan tsarikan fiya qata'ahu zalika anha rashin bin mahaifan zai yanke shi yana daga cikin asbabul yanke da yi fit dariƙaci ka bi iyayenka ko da ba musulmai ba ne sun malaya ƙadiru lahu bi shay'in sannan kuma babu wani abin da yake da shi wa ba kasar ma ya sta'azamu hatsarul mubi mamakin yanda yake girmama wanda yake walakantawa aliyu hukuki ma ga hakkin iyaye wa hukka lahu zalika dole ne mutum yana cikin wannan ɗariƙan ya bi iyaye inna hula azimun domin yana da girma wannan wa'azinsa da ‘yan uwa addini kenan ‘yan uwa ɗini wa ma rahimu addini amma ‘yan uwansa na addini bainahu min azamin nashi muwasilatin lahu wannan ya fi girmama saduwa da su wa aksaruhum bararan wa ihsanan ya fi yawan bin su ya fi yawan kyautata musu da ahli janibi fiye da wa'inda suke yan uwa na dini yuwasi ikhwanihi yana zaben yan uwansa wa sahabi da sabansa wa kullu man lahu ma'rifatun fillahi da duk wanda yake da sanin Allah bi anwa'il muwasat cikin dukkan wani taimako wa yahsinu ilaihim yana kyautata musu fa ya da'amu jayahum yana ce da masu jin yiwon su wa yashmuru ba'ihum yana daukan nauyin wanda suka shiga garari wa kasu arihim yana tufata wanda ba su da shi wayar hadu fuqara'im yana tausawa fakiransu wai inu du'afa'um yana taimakon raunana isuwar radiyallahu anhu domin shi shau tijani ashaddu ihtimam bi ahli al-ikhwati ad-diniya ya fi lura da yan uwa na addini fiye da yan uwa na dini ya ta'allamu li masabihim yana samun radadi in wani bala'i ya same su aksaru ma ya ta'allamu li zawin nasbi fiye da mafi yawa fiye da yadda yake jin damuwa in wani abu ya samu dan uwansa na nasaba to ya fi ji da dan uwansa na addini wa rahimahu da kuma jin kansa a zaman nasa inda kurban mafi girman mutane wajen su kusanci aksarun fillahi hubban wanda yake son Allah idan kana son Allah to shauta ne yana son ka matuka fa qaribul insani inda min zalika yana kusantar da mutum kusa da shi walau kana min abadil ajanibi ko da shi ne in ce dan uwan fir'auna eh wa yubadu anhu al-ba'ida yana nisantar da nisancacce walau kana min aqrabil aqaribi duk wanda lamarinsa da Allah ya yi nisa to shi ma ya sake shi eh tajiduhu yasta'zimu huquqin da ka same shi yana girmama haƙoƙin su wa yara anna al-qiyama biha ghayr mustada'un zaga yana tsayawa da haƙin su ba abu ne mustada'un wanda mutane za su iya ba yadda zai tsaya kiyaye duk wani mai bin Allah samitu ghayr ma marratan sai dai alil haraz ne yake ce na ji shi ma marratan ba so dai bai kula yana cewa manibtala bi tadhi'i huquqil ikhwani duk wanda ya wanda aka jarabce shi da walakanta haƙoƙin yan uwa ibtalahu Allah Allah zai jarabce shi bi tadhihi huququl ilahiyati da shi kuma ya fadi ma'ana ya dinga saba haƙƙin Allah idan mutum ya yana walakanta haƙƙin yan uwa wato na Allah to Allah kuma zai jarabce shi kuma zai fara walakanta haƙƙin Allah Allah ya kiyaye mu nas'alullah as-salamata muna roƙon Allah kubuta wal afiyata da lafiya min hadhihi al-baliyati al-azimati daga wannan al-azima bala'i mai girma allati amad biha balwa wanda ta game bala'i ya gamu da ita shi halal mudda'ina a cikin wa'inda suke yawan da'awalil ikhwati ga yan uwan cifi hada zamani ar-razil a wannan zamani wanda yake mai illoli da yawa wa ma libasuhu tufan shawu tijani radiyallahu anhu fa libis mutawassidan min siyabi yana sa tufa mutawassidi mimma yaqihil har wanda yake kiyaye shi zafi wal bardi da sanyi kama yalbisu amatun nas kamar yadda mutane suke sa wallahi bil imtiyaz bi sawbil hasani baya son a ce ayi gashi nan mai riga mai tsadan nan wala qabihan ko mai riga mai muni wato falzamul wasda wala yartaki fi dari amran lam tarid bihi sanatun da wuya ka ga yayi wani abun da a gidansa babu abun a cikin sunnan annabi bal qada anhum jami'al awaidi duk wani abun da zai jawo ya saba da sunna ya kawar da shi wanda wa'idi al'ada ne ko wani ƙari ne wa amru fi zalika wadihun lamarin shauti yani wannan a bayyane yake wa tafsiruhu ya tsolo rarraba wannan abun zai zai yi tsawo in za mu faɗa maka amma wa ya tabarra min da'awa ya kubuta ba za ka same shi yana da'awan waɗansu abubuwa ba a tammal barati mafi cikan kubuta wa ya tanassala min gayat tansili yana ci ruwa matuka ga barin haka wala ya kabilu min ahadin sai zalika baya yarda wani zo masa da irin wannan wai za ka shay'an sadar anu min mahasin amali idan aka kawo labarin wani abu na kyakkyawan aiki au ashara ila ba'di malahu min sanil ahwali ko kuma yayi ishara zuwa ga ba'di malahu wato nunin abin da yake ta da shi na daga ɗaukakan hali ligardin saboda wani bukata min al'agarad na daga bukatu asnadahu ila majahulin sai ya danganta shi zuwa ga abin da yake majahuli sai ya kula ce wa qali ba'dun nasi ai wannan ya afku ga waɗansu mutane aw li rajuli kaza wa kaza ko ya faɗa ya afku walid kaza da kaza la yusanni nafsahu baya ambatan kansa wannan da yawa muna ganin irin wannan idan wani abu ya faru wajen shayi za ka ji ya ciya wani abu ya faru ga wani mutum to shi ne za ka ji ya ce abu kaza ya faru da wani mutum in ka ji ya ce wani mutum a cikin yawancin maganganu ko nasabta aikin alhairi ko wani abu to shi ne amma ba zai faɗa ba sai ya to a irin wannan ne فيقول وقال بعض الناس أو لرجل كذا وكذا لا يسمي نفسه بذيت الشيبة ربما نلتقي بمن حضر معه da yawa muna gamuwa da wanda suke tare da shi fa ba ali tilkal qadaya su sun sani cewa da shehu tijani ya faru sai dai ali harazmi ya ce muna gamuwa da wanda abin ya faru su suna gurin su su gaya mana amma shehu tijani tashi magana sai nasabtar da shi a majahudi bi'ainiha fa yuhadiruna bi annahu huwa fa'iliha ka gani ko sai ce shi aikata fa sunna na alamu zalika min hali daga nan ne muka gane halin shauti jani wala yuhibbu man yansibu ilayhi shay'an bai cika son a dinga nasabta masa abubuwa ba wala man yansara lahu bi sirrin min al asrari kuma wanda zai bayyana wani sirri daga cikin asararai wala manyan da a wurin mahadari ko ka zo ka dinga cewa shehu tilayen ai babu kaman ka kaza kaza kaza a gurin sa duk wai za wajahu ahadan yawman wai za wajahu ahadan yawman idan wani ya zo masa wata rana bisa nan alayhi yana lam yusamahu ba zai bar shi ba illa an in kana ga'iban au garran bi madarakil umuri sai ya zama baya nan tukuna ya faffada wannan duk mun gani wannan baitocin da na taɓa yi da na zo na gaya wa shehi shehi da ya duk baitin baiti ɗari da ɗaya ne na yi su amma baitin mafiya yawa sai na su jujiwa da din yake zuwa ban taɓa rubuta baitin ba kallon alƙibla nake ba kuma sai na yi sujada baitin yake zuwa mu to na rubuta a nan ne duk abayatun da na rubuta shi kaf gaba ke daya sai da shayin ya koma ga Allah har kujeran da zai koma ga Allah a wannan lokacin aka nuna mu amma ban sani ba sai da ya koma ga Allah tukuna da na zo na gani ina bin abayatun sai na gane to da shayin ya gani shine ya ce aje a kona sai ya ce min ma bala'in yayi bala'i ya ce min mala rasu na ce shayin ya ce daga yau duk abin da Allah ya sanar da kai a kaina mutane biyu kowane muka izini ka gaya musu a duniya shehu aminu bauchi shehu malam haruna abdulrashidi ya ce ban da su kowaye ka rike ka ɓoye kawai saboda lokacin na shiga bala'i wajen mutane an yi fitina akan dan me yi na yi maganganu kuma ga sunan hakan ne sai ya ce abin da ya sa ni ce ma shehu aminu ya riga ka gani ya rubuta ya kamu na kona shehu mala haruna abdurrashidi kuma duk abin da ka gaya masa zai tabbatar ya san abin ya ce su kawai na ma izini ko malanta ne ba mu izini nuna ba wannan yana daga ciki akwai hoton na sa har na yi niyan a buga littafin har na yi niyan a buga littafin bala yunusa mai yunu shi na ce ya ba da kuɗi a buga littafin saboda abin da ke ciki sai ya ce a bai shi a ji a kona to irin wayannan da yawa ba sa so to kuma ana nunawa mutane ana nuna ni an nuna mun diga an nuna mun su to kuma na gani to kaga ashe wai da waje a hadin yawan bisina alai lan samu illa in kana ga'iban a gurra ne madarikul umuri to rana ɗaya ne na yi magana a kansa wanda ya bai ce komai ba shi kuma tsakaninsa da wafatinsa kwanaki ne ba da ɗaya shi ne ranar da aka haifi 'yar musa 'yar wajen nasiba ɗin nan don a ranar da aka kai ta asibiti an kai ta asibiti nasiba za ta ayyu ta kace za mata tiyata sai mijin ya zo same na yanzu a yana ce zai ga yaushe to wani addu'a da na ce muku na yi ina neman in san bambancin kujeransa da shawar fatai shekara hudu ne ina roƙon Allah kai shekara hudu ne na abu zaria sai aka nuna mun shawul fatih ga shi nan ga irin rigan da ke jikinsa amma akwai mutane uku a gaban shi a gabansa na gane murtala amma sauran biyun ban san su ba shi kuma ga shi shi kadai amma kayan da ke jikin shehin shine kayan da ke jikin shawul fatih amma shi kuma ba kowa a gaban shi to sai daga ba sai na gane akwai zuhuri da humuli amma kujerar ɗaya ce. To ranan na ga wannan kayan shekara goma sha bakwai na yi aikin, a ranan na ga wannan kayan a jikin shi tun da nake tare da shi. To ranan ranan sai nake cewa shai yau kayan da ka fito da shi na gan shi shekara kaza kenan. Yau kaza kaza na yi ta maganganu a ranar bayana ne ba kuma a gidan Hajiya Batun. Ranan ne muka je police station akan maganar nan. a ranar na yi ta maganganu sarkin sharifa yanzu ya tafi umarnin ce ka roƙi Allah duk abin da ka roƙa yau Allah zai shi ya ce in na ce ai kaza ne shi yau fituwan da kai na kaza ne sai dai murmushi kawai kawai da kai rana ɗaya ne kawai ranar da na dinga wannan sambatun bai bai man faɗa ya hana ni eh to shi ne muka tafi police sai muna dawa yan ce mata ne mu je asibiti za ga yarinyar nan ba za mu ta tiyata ba muna zuwa ko muka samu an haife ta ba mata tiyatan ba na ce saboda wasu da ne a gaban shi eh to irin wa'annan abubuwan za ka gani daban-daban amma haka abubuwan suke in ka yi magana wani lokaci su hana eh amma ba sa nan za ka yi magana ya yi eh wa yushaddidun nakir fi da'wal faqari yana tsananta korewa akan inkarin abu fidda wal faqri wa ma yushar ilayhi wa yaqulu illa al'ana ma hasal ma illa al'ana ma hasalat lana tawbatu wal iman al kamil yana cewa har yanzu ba mu samu tuba ba eh ba mu samu cikakken imani kamili ba har yanzu ji shautu jami'a au kalaman haza ma'ana ko yana faɗin magana kamar haka tambiyan lissani ina yana faɗakarwa ku kuna kokarin ku tsarkake shi yana cewa ai akwai gunda ya cewa billahi allazi hatta al'ana ma balagtu haddal istighfara za gani duk saboda a sake taimakon mutane saboda manzala sallallahu alaihi wasallama kwanansa 80 ya koma ga Allah amma Allah ya ce masa wastaghfir wastaghfirullah ka nemi gafarar Allah hmm tambaya lissamina wa irshad lilmutabiina saboda karka je ka sake kana ganin ka kai wala ya'manu makarullahi ne illa alqawmul khasiruna ai saboda wannan ake kokari wa irshad lilmutabiina wa ta'limun yana sanarwa ne bil fi'li da aiki ablagun nasha mafi cikan nasiha wa tammu najahan kuma mafi cikan najahi idan aiki baka san kana yi ba ka fi samun nasara da ka kalli aikin shi yasa ai sufa suke cewa idza qulta lan tuzni fa qalat mujibatun wujuduka zambun la yuqas bihi zambu idan ka ce baka zunubi to qalat mujibatun sai a amsa maka a gaiba wujuduka zambun ganin kanka ma zunubi ne la yuqas fi zambu ba iya kiyasa shi da sauran zunubai ai kusan kullum sanin zunubin da kake yi zahirin ka in zahirin ka bai zunubi to ba ɗin kai na zunubi saboda haka akwai abubuwan da kake kake halartowa wanda baka iya tsare shi ba to ai shi ma zunubi ne to ya kai da shi saboda haka ashe istighfari shine ya nubu mana baka zai ta komawa matsayinka kullum ganin wannan abun a fili kowa yana ganin ka mutumin kirki ne amma zuciyarka kana tunanin to ya Allah nan ma ya samu ko bayan haka kuma ya kake kake tsare wannan ai an gina ka dole sai kai zunubi laulan tuznibu wa tastaghfiru la zahaba Allahu bikum kenan wannan sirrin da yake fita ba ana neman mutum ya yi zunubin ba ne a ana sa ka yin zunubin ne don kai kanka ƙara tsoron Allah eh kai kanka ka san duk abin da aka maka ba wai an maka ne don ka fi kowa wajen tsarkaka ba a'a Allah ne rufa maka asirinka kawai ya sa wa mutane jamalan aikinka na alheri su zanka da kirki amma akwai abubuwan da kake marasa kyau shi kan jahili wanda ake ta kokon ya kiyaye na zahirin ma shi ai ga baki ɗaya tsundum a cikin ruwan yake ai saboda haka bai fito ba balle ya fara shan iska balle nemo kayan da zai sa a jikinsa mai kyau ko mara kyau balle ya san menene ma yake ciki bai sani ba ma tukunna wannan shine bambanci Allah ya kiyaye فجزاه الله عنا خيرا الله يكساك مسا الخير وزاده منة وبرا يقال مسا kyauta da biyayya wa kan najaha ya kai walhamdulillahi zalika mun gode wa Allah wasara li ashabi ma hunalika ya ja mutane ko ya nasar da mutane sara ya nasar da mutane ko ya ya ja mutane ma hunalika zuwa gurin da ya cancanta la ibuna da'awa ba zai sa su so da'awa wa da'awi ma lan tukim alaiha albayyinatu abna'uha ad'iya'u wala man yashtagilu biha ko wanda ya shagala da ita lima ya alamuna min hali saboda abin da ka sani na daga halin ga limamin kama ga abin da yake gani to yaya kai kuma wanda ake koya maka tatata wa yasma'una min maqalihi kuma suna jin abin da yake faɗa wa yarawna min firarihi minha suna ganin yadda shaujani yake gudu ga barin irin wannan da'awi kar mutum ya dinga makala wa kansa ni ne kaza ni ne kaza ni ne kaza a'a ana ganin ma ana kokarin rufewa ne ana ganin ma ana kokarin rufewa ne to hakan ya cancanta shine za a zauna lafiya yawa ganin abun ka fito da abun ka jawo shi akwai lokacin nan ana cewa an yadda ka faɗa akwai wanda mutane za su gari suna ta kokarin manna maka kana kokarin kaucewa saboda a zauna lafiya saboda zaman lafiyan shi ne mafi alhairi sun san ka san abun amma su ka nuna zato ne eh duk abin da ka faɗa shi sai ce ai husunan zanne ne ai babu laifi husunan zanne ne ai ba ai da mu da kuɗin duk ɗaya ne ba wanda ya wuce wani eh kullum haka zai faɗa husunan zanne ne kai ka ga abun kuru-kuru eh ka ga abun kuru-kuru amma sai ce husnul zanni ne ina jin wani magana ce guda ba su da yawa wanda ya tabbatar mun na gani shi a cikin ru'ya yau min al ayyami mun tafi aikin umra da ni da malam mu da zunurai danka da malam muktari adam sai muka wuce wata makabarta sai malam muktari ya ce raka shi wani wuri sai na raka shi kafin mu dawo sai na ga malanta ne mu da zunurai ne a gaban mazala sai zuciyata ta ce yaya aka yi suka riga mu zuwa wajen annabi muhammadu a cikin ruwiyan sai na zo wajen mazala sai ce assalamu alaika ya rasulullah wallahi sai kabarin ya dare gida biyu wallahi sai mazala ya fito sai ni ko hannunsa sai ya faɗa kamar ban faɗa karrubni haka mazala ya ce mu karrubni haka yanda ka je wannan larabcin haka ya gaya mu sai muka jikina na rawa sai mika mu hannu sai muka musafa sai ce kaifa qutubul kabiri ya ani shehu ibrahim musaddadu wallahi abin da ya gaya mu kenan lokacin da nazo zan gaya masa ina shigowa ta nan akwai wani mutum shi kuma ya fita ta can ina zuwa ce shi ga ruwan da jiya ne kaji kaji kaji kaji ce a to ai yanzu ga wani ya fita tana shi ma yanzu nan manzo Allah ya turo shi da wannan magana eh ya- shi ya fita ta rijiyar nan ni kuma na shigo ta nan to wannan ne na ji ya tabbatar mun da wannan magana kuma ni na gani akwai irin wa'annan abubuwan da yawa da yawa da yawa da yawa eh amma in ka zo kuna magana ya ce maka ni ma irin ka ne eh in in ka matsa mai ya ce ni ma ina jin labarin kamar yadda kake ji ya ce ai ban- dukkan mu ɗaya ne haka da yi to duk wa'annan gaba ke ɗaya tarbiyya ne na shautu jari yawa amma ku zo ni ne gausi ku zo ni ne kudubi ku zo ni ne kaza wannan da'awi ne yawa ko kana da shi ka bari idan ubangijin yana son a amhana da kai shi zai sa wayan za su fito da lamarin eh Allah ka taimake mu Allah ya kiyaye mu wa yarawna min firarihi minha kowa yana ganin yadda yake gudu daga barin irin nasabta masa haka wa mimman hiya fihi da abin da yake ciki li'anna da'awa ashaddu balwa min al-balwa ashaddu bala min al-balwa domin ka dinga kiran abin da baka da shi to yafi yafi bala'i bala'i wa kasiran ma narahu da mu ga da yawa ya sa'idu billahi minha yana neman tsari daga haka ya kula yana cewa ina uqubataha al-mautu ala su'il khatimati wal iyaz billahi ta'ala ka faɗi abin da ba haka ba ka zo ka yi ƙarya wa mutane don mutane su ganka da girma ka ce kai sharifi ne misali to aksari mutum ba cikawa da imani ne gashi inna uqubata al-mautu ala su'il khatimati mutum yana mu- mummunan mutuwa ne ko ni ne akan kujera kaza ya zo ya dinga faɗan magana saboda ya ja mutane ko don ya amfana da su ya ba su wahala ko su gan shi shine waye ta wannan ta mutum yana mutuwa ne ba imani wal iyaz billahi yazjaru sami ina bi hadal kalami yana tsoratar da masu ji matuka da wannan magana wai na wula haƙiƙan ya tabbata bi manidda bi ma laysa fihi an yujazi mutumin da yake da awa da abin da bai kamata ya tsallaka to me ya faru bi so la hatmat nas'alullah salamata muna roƙon Allah as-salamata wal afiyata mu samu zaman lafiya da gamawa lafiyar nazil baliyati daga wannan musiba al'azima to balle yanzu allazina yadda yadda ina addawa mutum ya ce shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza shi ne kaza mu da yanar an fi mana jarabawa da sharifan yawa eh mu ta can garin su abdullahi jega da sauransu su kuma suna da gausi da zaria gausawa ne suka yi wacan eh wanda kowa wai yana son shehu ibrahim ya dawo ya musu ma ya zo ya musu menene jinjina ko Mhm. wani ya sami sai da shi abubakar cota ya ce masa ka zo ka mun ka zo ka zo ka zo ka mun mubaya yanzu ni ne gausi ya ce na maka shi kenan ba ya zama lafiya ba ni ma wata ranar na zaune a nan wani ya kira ni ya ce kai ne ma harisu na ce ni ne kai ne ma harisu na ce "Eh, ni ne harisu ya ce to yau daren juma'a nan za a naɗa ni a gausu kana da namban ɗahir bauchi yadda ka ji haka nan yadda ka ji haka nan zauna nan na ce ba ni da shi ya ce to da kana da shi ne da ka ba ni ya yi mu baya a domin a daren nan za a naɗa ne ya ce to bari mu faɗa maka wani mu'ujiza ya na gane jahili abu ba zai gaya mu mu'ujiza wai matanka uku ne na ce akar makalla matanka uku ne ko baka da kuma yau a ɗakin amarya kake na ce akar makalla na ce to abin da yasa ba zan musu ba ban sani ba ko na yi laifi wa halara an sakan man ɗayan a gaiba ban sani ba sai ce in na ce a ban sani ba ko na yi laifi wa halara an sakan man ɗayan a cikin wanda suke tare da ni na ce ban sani ba ya ce to babu laifi sai na yi makin ɗin nan ba washe gari sai na kira shi sai ya ɗauka na ce akara muka lawo muna mu baya sai ce don Allah kai ka yi haƙuri wallahi kuskure ne ɗan banza a ji wai mu'ujiza kun kuma ya danna mun ƙarya to in ka kai wannan kujeran ai za ka iya magana da shehu ɗahirin ne ba tare da waya ba haka ya kamata haka ya kamata to irin wayannan abubuwa duk yara sun ji hikaya sun ɗauki hikaya sun manna wa kansu kowa ka gan shi ya ta malam hafizu kwantagora ya yi firi ya ɗauko mayafi ya manna cewa shi ya kai wannan damuwa ce Allah ya kiyaye Allah ya kiyaye Allah ya samu gama lafiya za mu shiga ɓangaren humuli ɓuya kenan ba kuma الحمد لله اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق الحق والهادي إلى صراطك المستقيم على آله حق قدر مدار العزيز صلاة تملا العزل والأبد الزمن ومكانا مدروبة في كل عدد بعدد ما في لمك يا واحد يا أحد سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة